babansu da sarkin labari.
Ana zargin wani saurayi da yi wa wata budurwa binniyar ƙulumboto a ciki, ƙarshe ta ce gagarin kunan saboda dalilin soyayya. A yayin da ake zargin wata uwa ta tura ɗanta ƙauye, bayan da ta karɓe wasu tarin katunan waya na maƙudan nerori da ake zargin sun ɗebo daga gidan wata mata mai siyar da katin wayar, shi kuwa wani magidanci da ake zargin ya mari budurwa. Ya faɗa halin tsaka mai wuya ne a gaban alƙali. daga can unguwar multara kuwa wasu shaguna goma sha ne suka ƙone ƙurmus a jere. Domin jin cikakkun waɗannan labarai da wasunsu sai ku biyo mu cikin shirin na wannan rana.
Ni na zama, sai ma ka zama, duk wani mai kuɗi, kuma tattaka.
shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata a dangari ohoho ina mata masu son cancada ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat da ke shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian wax diamond classic Cote d'Ivoire brilliance attitude fighter touch shigan baby doci pattern holland Swissless, Swiss Atamfa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin Kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka. albarka El Samad.
Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake kasancewa da juna a cikin shirin namu na Baba Suda, musamman ma a wannan rana ta Juma'a, inda za mu kamo sauran shirin da karatun labarai ta bakin Abdulkadir Yusuf Gwarzo.
Kotun sauraron kararrakin zaben gwamna da na 'yan majalisu ta jiha ta gargaɗi 'yan siyasa cewa ba za ta lamunci katsalandan daga kowa ba a lokacin da ta fara zamanta. Shugaban kotun mai shari'a Anai Aganaba ya kuma ce akalla kararrakin zaɓe 33 aka shigar gaban kotun sauraron kararrakin zaɓe ta jihar Kano. Kararrakin sun haɗar da na 'yan takarar kujerar gwamna da na 'yan majalisar jiha. A nan kuma limamin masallacin Juma'a na Usman bin Affan da ke gadon kaya Malam Abdallah Usman gadon kaya ya yi kira ga magidanta da su rinka sauke nauyin da Allah ya dora musu akan iyalansu cikin shirin rayuwa a bar koyi na yau malam Abdallah ya ce wajibi ne kowa ya ji tsoron Allah ya kuma sani cewa iyalansa amana ce da Allah ya bashi kuma zai tambaye shi a gobe kiyama To sannu ɗan mutanen gwarzo. Ita kuwa jakadiya Maryam Muhammad Usman wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku za ta karanto mana waɗanda kuka turo kan jigon rahotanninmu na jiya. Wanda ya kalli batun wani kafcecen sara da adda da wani matashi ya yi wa abokinsa a kafaɗa saboda musun siyasa.
Za mu fara da saƙon Muhammad Tijjani Sumaila Makwalla inda yake cewa to matasa Allah ya kiyaye mu daga sharrin shaidan hukuma dan Allah a bi musu hakkinsu shi kuwa Allah ya bashi lafiya dan Allah matasa a ringa kai zuciya nesa saƙo daga Ali TJ Chalawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniya ta zo ƙarshe a ce amini da saran abokinsa Allah ya shirye ka sako daga Aisha Ibrahim Bebeji. Haba bawan Allah, yanzu kai saboda musun siyasa sai ka daddatsa dan uwanka saboda mugun zuciya? Sako daga Nura Manaja. Ita kuwa ummi cewa ta yi daga musu akan siyasa sai a hau rigima to Allah ya shirye mu. Tabdijan, akan siyasa zaka kashe amininka to Allah ya shirye ka. Sako daga Aisha maman Sayyid a gaskiya mai sara baka kyauta ba. Allah ya kare mu daga sharrin zuciya. sako daga Rabi'atu Rugafa da Kamfa kai aboki daga Mutu sai Sara Allah ya shirye ka sako daga Salihu Muhammad Dawakin Kudu za mu karkare da sakon Zainab Kabir Muhammad Hausawa Sabon Titi inda take cewa ya salam Allah ka shirya mana matasanmu daga taɓarɓarewar zamani masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba mun gani muna godiya To sannu Maryam jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun zargin da ake yi wa wani matashi na yi wa wata budurwa binniya a ciki, ƙarshe ta ce gagarin kunan saboda dalilin soyayya. Da fari dai ita wannan budurwa tana yin wani talla ne na iya kwanakin ƙarshen mako kawai, inda suka haɗe da saurayin can a wajen sana'arsa ta kanikanci ya ganta ya ƙyasa ya kuma fara zuwa gidansu. Sai dai fa amma ba ta fitowa saboda ta ce ba ta yinsa, shi kuma ya ci gaba da nacin zuwa akai-akai har ta kai wata rana da ije gidan nasu sai ya tura wani ƙaninta mai ɗan wayo, abokin tafiya tallan nata, domin dai ya kirawo masa ita, inda ya dawo ya ce masa ba ta nan, shi kuma sai bai tafi ba saboda tsabar naci, sai ka ce wani Romeo a ƙofar gidansu Juliet. Haka dai ya sake tsayawa, har ya sake aika wani ƙaramin yaron, wanda shi kuma ya dawo ya ce masa, ta ce ba ta nan, nan dai ya fahimci cewa tana nan ba za ta fito ba ne kawai. inda ya haƙura ya tafi abin bai masa daɗi ba. To daga bisani dai bayan ya haƙura ya tafin sai suka sake haɗewa da wancan ƙanina ta can a gurin tallan nasu a kwanakin ƙarshen mako inda ifara da tambayarsa wai koyayar tasa tana da aljanu ne nan fa ya ce masa ba ta da su shi kuma ya ce to amma take masa wulaƙanci to za ta gani nan dai ƙanin nata ika da baki ya ce masa to ta ga alheri abin ka da zance dai da kan ce magana zarar bunu sai gashi kwatsam sai gashi washe gari da yin waccan maganar ta ce wato za ta gani ɗin kwatsam ta je makaranta sai ciwon ciki ya turnike ta haka dai ta samu ta dawo gida da ƙyar tana dafa cikin daga nan dai aka fara nema mata magani daga wannan asibiti in ta gere a tashi a koma wancan har ta kai an yi mata tiyata a wani asibiti aka kuma samu nasarar ciro mata wani abu mai wari daga cikin nata, kamar kuma ta samu lafiya ashe akwai sauran rina a kaba, sai cikin nata ya sake kumbura ya hayaye su dum, don haka aka sake sa na'urar ta bature aka ƙara lallekawa. Bincike kuma ya bincike likitocin suka ce su dai ba su sake gano komai ba, don haka su haƙura su tattara su dawo gida su jarraba wani sabon salon maganin ko adaci. To sai dai fa bayan dawowar tasu gida da ‘yan kwanaki, wani tudu wani gangare cuta ta ƙi cinyewa har ta kai Ubangiji ya karɓi a barsa. Allahu Akbar, Allah ya ji ƙan Hawwa'u ‘yar garin ɗan gore mata gafara amin. Jim kaɗan bayan dawowa daga jana'izar wannan matashiya a jiya, jaka da ma'azu Musa Ibrahim ya liƙi gari har zuwa garin na ɗan goro, inda ita tattauna da mahaifinta, wanda ya ce, tun a lokacin da saurayin ya wancan firici sai da suka sanar da jami'an civil defense aka kuma yi yarjejeniya da shi a rubuce aka danka shi a hannun beli to amma sai gashi baya ta haihu ubangiji ya karɓa bassa muna nan muna magani a maganin nan na asibiti a hausa har a takaice mutanen asibitin da bakin su je suke hira suke gaskiya maganin nan ba na asibiti ba sabida ɗinkin da aka yi mata na operation da aka yi mata ya haɗu ya yi komai kawai wani abu ne mai wari yake fita a jikinta mai ɗoyi to yana lokaci ya yi ƙarfi eh to daman cikin da dama an kama shi ranar juma'a to da aka zo ran litinin aka ba da belinsa mai unguwar garinsu da wakilinsa su suka yi hotunan su da komai da komai aka ce an tashi neman sa za a neme su a hannunsa yanzu a ina aka kwana an gaya musu civil defense civil defense yadda suka zo ma shaida da su aka sutura sun ɗauki hoto shi kuwa yayan mahaifin wannan matashiya cewa ya tun da dai wannan saurayi shi ya riga ya wannan ɗanyen firishi to a bi musu haƙƙin ƴarsu.
Sai da kace je su gaba da magani ba shi da kuɗi, suna to sama ya sa kasuwa. Ya karɓi wasu kuɗi rance, ya ce kashe ya kashe kuɗi sun gudu ɗari biyu tsakanin maganin asibiti da maganin Hausa. To a ƙarshe ga abin da Allah yi. To saboda haka muke son hukuma lalle mai kula da haƙƙin ɗan adam ka shigo cikin wannan magana. Saboda haka muna neman haƙƙinmu Shi ma dai ƙaramin ƙanin wannan marigayya ya bayyana yadda saurayin ya wannan ɓarin zance a gabansa.
Sai yake cewa ai da ya zo gidan mu ta mai wulaƙanci shi ba a mai wulaƙanci amma za ta ga abin da zai biyo baya.
a lokacin kai me kace masa Ni haka na ce mu ga alkhairi.
to da ka dawo gida ka faɗa a gida Mun faɗa wai da aka kwana uku cutan mata fara zafi sannan sai na gaya iyayena.
To mu ma dai daga nan mun tuntuɓi rundunar ta civil defense inda ta tabbatar da cewa al'amarin ya je gabanta. sai dai ta ce a ɗan dakace ta kaɗan kafin ta magantu, kuma wannan shi ne jigon rahotanninmu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai kun aiko. To a nan kuma dubin wani da ake zargi da garkuwa da mutane ce ta cika cif ‘yan bijilante suka daƙume shi, kuma jakadiya Khadija Rabi Indabawa ta zanta da shi bayan da ya kammala karɓar saƙon maraba da baƙo.
ni dai ban taɓa garkuwa da wani ba domin Allah da annabinsa amma wannan karan ne dai Allah ya saukan min malam sani suka turo ni kuma ni da suka turo ni ba wai na ce ni tsakanina da wannan bawan Allah babu can amana suka ce wallahi dan ban je ba tunda muna tare da shi wallahi sai sun kashe ni.
Waye malam sani?
Mm, ca ake da shi malam sani jari a'a ni da ba ni ne zan ɗauka ba ca suka yi dai a tabbatar mai da haka za su zo za su karɓi kuɗi a hannunsa ko kuma su ɗauki yarinyarsa in Allah da annabinsa wallahi wallahi ban taɓa yi ba, wallahi wallahi ban taɓa yi ba. Allah ɗaya yake To ‘yan bijilante ɗin dai da suka samu wannan nasarar aiki sun miƙa wanda suka kama ɗin a hannun ‘yan sanda. To sai mu ce Allah Ubangiji ya ci gaba da kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su, su kuma masu garkuwar ya shirye su idan masu shiryuwar ne amin. ‘Yan bijilante kuma sai mu ce Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa, tunda dai kunta maza, kuma ita ma jakadiya Khadija Rabi inda bawa, sai ta maza wajen ɗauko mana wannan rahoto. To labarin dai na jaruman maza, gabanin mu kawo muku shi mun sanya muku shi a shafin sada zumuntar mu na Facebook, inda al'umma bila adadin suka bibiye shi, kaɗan daga cikin waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu kuma a kai. Sun haɗa da kwamarar Salisu Ado Zaitawa da Baffa Murtala, wanda su biyun suka ce, Masha Allah! Sai kuma Musubahu Bargo Inusawa ya ce kai amma gaskiya ‘yan bijilante kun kyauta, Allah Ubangiji ya ci gaba da baku nasara, shi kuwa Murtala Abba Abdullahi cewa ya alhamdulillah. A yayin da shi kuma Yunus Hassan ya ce aiki ya yi kyau Allah ya taimaka ‘yan bijilante. Falala Abdulsalamu kuwa nasa albarkacin bakin ya ce gaba dai gaba dai ‘yan bijilante Allah ya ƙara basira amu. To za mu tsaya haka. kuma kuma za ku iya bibiyar shafin sada zumuntar namu na Facebook Dala FM Kano domin dai ku ga labaran da muke sanyawa gabanin wannan lokaci ku kuma bayyana ra'ayoyinku a kansu gabanin mu kai ga kawo muku cikakkun labaran ashirin idan muka leka unguwar multara kuma wasu shaguna sama da goma ne suka cinye wuta a jere lokaci guda da sanyin wannan safiya sakamakon wani shagon ɗura gas da ikama da wutar inda manyan silindojin gas ɗin suka rinka bindiga suna yin tsalle lamarin da isan ya makota suka kawo ɗauki to amma sai dai kash kafin su ci ƙarfin wutar tuni ta riga ta ƙona shagunan ƙurmus inda jami'an kwana-kwana suka kawo nasu ɗaukin har ma suka samu nasarar shawo kan wannan ƙazamar wuta mai ɓarna jakadiya nafisa isa adam ta zanta da wasu daga cikin waɗanda suka kai wannan ɗauki.
da safe ne misalin karfe shida da rabi na safe muna cikin shago a kwance sai muka ji tashin bindigar kuka gas to sai muka zo don mu taimaka sai muka ga kuma babur guda ɗaya kwamfanin sabo da adeda ta sahu da x14 packers da keke kuma da suka kama da wuta sai kuma mai gadi yana cikin shago da kuma wutar sai ta kama gadan-gadan kafin ya fito sai ya ji zafi sai ya fito da gudu su ma wasu daga cikin waɗanda gobarar ta rutsa da shagunansu jakadiyar tamu ta zanta da su.
mu muna gida kafin Allah ya samu fito sai aka kira ni aka ce shagonmu yana ci da wuta ina zuwa sai na ga har da mota guda daya yanzu haka ma abin nan direbobin mota suna asibiti sun dan jikata Na hango karafuna na me karafuna?
karafunan motar da ta kone ce a wajen sai tukwanan da suka ɗarin kafa fashewa To jakadiyar dai ta yi ƙoƙarin zantawa da jami'an kwana-kwanan da suka kawo ɗaukin sai dai sun ce ba su da ikon magana sai ogansu. fatanmu dai shi ne, ya Allah Ubangiji ya mayar da alheri, ya kuma kiyaye afkuwar hakan a nan gaba amu, su kuma masu shagunan ɗurin gas, sai a ci gaba da haɗa addu'a da ɗaukar matakin da idace a guri guda don gudun kar a kuma, za mu leƙa teburinmu na talla. Ƙungiyar ci gaban unguwar daɓai da kewaye tare da haɗin gwiwar ƙungiyar masoya Buhari da Ganduje Tsantsa a ƙaramar hukumar Gwale a ƙarƙashin jagorancin Sani Muhammad da kuma Alhaji Sani Adamu Mai Alewa na taya shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje murnar lashe zaɓe a karo na biyu da fatan Allah ya ba da ikon ci gaba da tulo ayyukan alkhairi da goma da goman kaɓakin arziki da ayyukan raya ƙasa baki ɗaya kwatankwacin yadda al'umma suka yi ambaliyar ruwan ƙurƙu ga shugaba Buhari da Ganduje domin dai sun gwada sun gani tested and trusted no shakin in ji turawa al'ummar yankin suna matukar nuna godiyarsu bisa aikin titin masallacin Isiyaka Rabiu da ke goron dutse zuwa ƙofar Waika wanda zai haɗe har unguwar ta daɓai ya kuma wuce Ringiros al'ummar ta daɓai na fatan gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islama zai fitar da su daga ƙangin rashin kyawun hanyoyinsu tun da dai ƙwararren aikin titina ne daga doji ya kuma saba wannan sako ne daga ƙungiyar ci gaban unguwar daɓai da kewaye a madadin cincirin dan al'ummar unguwar daɓai baki ɗaya. Abban abba ganduje.
A na kuma shahararrun kamfanonin Mudassir and Brothers da Elsamat Investment sun shirya tsaf domin samar wa abokan mu'amalar su kayan tufafi masu inganci da rahusa kuma 'yan yayi domin shagalin sallah da sauran al'amuran yau da kullum. Haka kuma Muda Tex da Elsamat suna gargadin abokan cinikin su na yanar gizo wato Instagram, Facebook, WhatsApp da website da sauransu. tabbatar duka kuɗin da za su biya sun biya ta asusun ajiya mai ɗauke da sunan waɗannan kamfanoni wato SMS Investment ko kuma Muda Tax. Domin dai gujewa 'yan jabu, Allah ya sa a yi hada-hadar azumi da sallah lafiya, Allah kuma ya ƙaro arziki amin.
To marabanmu, a nan kuma wata uwa ce ta tura ɗanta ƙauye bayan da ta karɓe wasu tarin katunan waya na maƙudan naira wanda ake zargin sun ɗebo a gidan wata mai siyar da kati. Ƙarshe dai aka gurfanar da masu satar katin a kotun har halatul kuza'i zakariya mai tagwayen suna, kuma jakada Abdulkadir Yusuf Gwarzo ya ziyarci kotun.
da fari dai wasu matasa ne biyu ake zargin su sun shiga gidan wata mata mai sai da katin waya mai suna Hafsat Sabo da ke unguwar Indabawa suka yi mata satar katin waya da kuɗi a lokaci guda bayan sun yi wannan ɗanyen aikin sai ɗaya daga cikin su kwamandan satar ya umarci abokin harkarsa da ya tafi wata babbar makaranta a nan Kano ya fara sai da wannan kati bayan ya je kwalejin ya fara sai da wannan kati har ya fara ciniki mai gwabi sai kasuwa ta tushe don haka sai ya je ya mayar da katin wajen ogan nasa ya iske baya nan inda ya danka wa mahaifiyarsa ita kuma bayan ta dafe katin sai ta kira ɗan nata wato babban oga ta ce ya zo ya arce ƙauye tunda dai ya daɗe yana ɗaukar mata magana kamar dai yadda wanda ake zargi da satar katin ya shaida mana ko da dai ya ce ba shi ya ɗauka ba wallahi Allah ba na aikata ba ga shi wanda ya ɗora mun sharri cewa cewa ta in tafi ƙauye saboda shi nan ina da jawo mata bala'i kawai ni kan kara dawa ma nan garin haka ta ce mu su su ne suka ce wayin dawo shi ne aka ce yana nema na ga shi nan wanda ya dora mun sharrin to da yake dai ita wannan uwa ba a kawo ta kotun ba ba mu samu jin ta bakin ta ba amma dai shi mahaifin wanda aka tura sayar da katin ya ce shi kan ba irin halin su daya da mahaifiyar ogan dan nasa ba domin dai shi da ya san sun ɗauko katin da zai yi wa tufkar hanci ne amma sai aka samu akasi bai sani ba ban sani ba ma ban sani ba in banda an zo an kama shi ya zo nan wallahi wallahi tallahi ban sani ba in ya je makaranta ne ya dawo yake zuwa yake dan sana'ar riki ka gani amma wallahi tallahi ban san ban san ya dauko Allah zai kiyaye ita kuwa wadda aka daukar wa katinan ta ce sai bayan da asirin su ya tonu a kwalejin aka gayyato ta zuwa kotun eh su da yan kwamitin sun zo sun ce yaran sun shiga suna sai da kati a school of hygiene hostel sai suka yi satar jaka to garin satar jakan nan aka biyo su sai suka ce musu to mai ma ya kawo kunan suka ce suna tallan kati ne sai aka ce to kuma waye ba ku kati suka ce sato shi suka sai suka taura su suka nemo ni muka taho kotu to daga bisani dai dan sanda mai gabatar da kara Salisu Abdullahi Rogo ya karanta wa matasan biyu takardar tuhumar da ake yi musu ta halin bera inda suka musanta zargin shi kuma mai shari'a halhalatul kuza'iza Zakariya mai tagwayen suna ya danka su a hannun jami'in gidan yari Abdullahi dan Hajiya domin ya tafi da su kurkuku ya kuma sanya sati biyu a sake dawowa da su Abdulkadir Yusuf Gwarzo ba basuda to har yanzu dai muna kotun ta halhalatul kuza'i Zakariya ku yi haƙuri faɗar sunan nasa ine min nauyi yana sarke min harshe inda duka dai a wannan kotun shi kuma wani magidanci da ake zargin ya mari budurwa ya ƙare a gidan kurkuku. Lalle wannan magidanci kamaro kanka cin gabzar gidan ɗan kandi. Kuma jakada Nasir Khalid Abubakar ya yi tozali da wannan magidanci a wannan kotu, gashi kuma da ƙarashen labarin.
Tun da fari dai wata baiwar Allah ce ta je gidan wani mutum da zummar karɓar mayafinta a hannun ‘yarsa inda ta fara gaida mai ɗakinsa, ita kuma matar take ce mata mai yasa ba za ta gaida mijinta ba, sai wannan budurwa ta yi burus ba ta yi gaisuwar ba, lamarin da ya hassala shi ya ce lallai sai ta fitar masa daga gida, ita kuma ta ce ba za ta fita ba sai an ba ta mayafinta, daga nan ne ya dinga hankaɗa ta yana zabga mata mari har suka fito waje.
Na shiga gidan in karɓo mayafina, na yi sallama da suna ɗaki sai matar shi ta fito ya ce ma ki gaishe ni ko ki fita sai na ce mishi ni mayafina na zo karba ya bani sai mu fita kawai sai ya kama hankaɗo ni yana duka na yana dukan ciki Wannan mutumin dai ya ce ya yi marin amma sau ɗaya ne tak.
kallo sai mun ji irin da rashin sai da na kuka da sai na fito da na fito sai nake ce mata kin shigo gida ba sallama ba shige da mutane ba sai ce ai wajen wanci ta zo karɓar mayafin ita sai an bani ce ta tafi nan take ta zage ni a gaban wuri na ya ɓaci sai na mare A zaman kotun dai na yau, ɗan sanda mai gabatar da ƙara, Salisu Abdullahi Rogo, ya karanta wa mutumin takardar tuhumar da ake masa, amma ya musa zargin. Shi kuma mai shari'a halhalatul kuza'i Zakariya mai tagwayen suna ya umarci jami'in gidan ɗan kande Abdullahi ɗan hajiya domin ya miƙa shi kurkuku. Sai nan da sati biyu masu zuwa don ci gaba da shari'ar. Nasir Khalid Abubakar Baba Suda.
To magidanci idan ka fito sai ka kwatanta da tuwon uwar gida da gabzar gidan ɗan kandi, wai shin wanne ne ba wanne ne ba. To mai sauraro yau shirin namu na Juma'a mai jerantawa ne, domin dai fannonin namu na Juma'ar a jere za mu kawo muku su, inda za mu fara da hudubar Juma'a daga bakin Abba Isa Muhammad.
hudubar juma'ar a wannan makon daga masallacin juma'a na barikin sojoji runduna ta uku da ke bukabo a nan birnin kano ta mai da hankali ne game da tauhidi sallah da kuma cututtukan da suka shafi zuciya kamar hassada ganin kyashi da kuma mugunta kamar yadda limamin masallacin juma'ar mezolol yakubu mai ritaya ya yi mana karin haske a zantawan mu da shi bayan idar da sallar juma'ar a dalilin da yasa ni shirya wannan huduba shine huduba ce ta bankwana ta kunshi tauhidi da sallah da kuma an su cututtuka da suka shafi zuciya mun shigo aikin sojan nan da addinin mu kuma alhamdulillah Allah ya mana ni'ima biyu ya sanya mu muna aikin addini sannan kuma muna aikin soja a yau shekara ta 35 a Nigerian Army kuma alhamdulillah taya dina ta zo ba tare da wata matsala ba kowane ma'aikaci abin farin cikin sa ne yau ya ga ya kai ranar da aka ce ainihin ritaya dinsa ta zo bayan ya cika shekara 35 limamin masallacin juma'ar nizolol yakubu ne ritaya ya kuma shawarci sauran sojojin da ya bari a cikin aikin na soja da su sanya addininsa a gaba tare da ci gaba da kare mutuncin kasar nan ko jan hankali shine na farko dai mutum ya san cewa duk abin da zai yi addininsa shine gaba to sakona ga jami'an sojojin najeriya shine duba da irin halin da yake yanzu addu'a zan yi masu ubangiji allah ya ba su nasara da duk irin halin da suke ciki ubangiji allah ya ba su kariya baki daya da sauran jami'an tsaro tun daga kan military har zuwa karota dukkan su Allah ubangiji ya ba mu kariya baki fatan Allah ya sama amfana da hudubar juma'ar amin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu abba isa muhammad baba suda to daga hudubar ta juma'a sai kuma kalmomin fada wanda jakada abubakar sabo da ke kalmomin na fada ya ce ya tafi hutun angwanci don haka ga tsohon ango da kalmomin namu na fada a wannan makon za mu yi duba ne akan kalmar tasala ga kuma dagacin sharaɗa alhaji Ilyasu Mu'azu sharaɗa wanda zai mana cikakken bayani akan ma'anar kalmar.
Tasala rawani ne baki wanda ake kira ɗan kura a wasu wuraren. A gobir sarki yana tuka shi wannan bakin rawani tare da fari ya yi hawa da shi musamman lokacin sallah. A argungun ana kiran shi wannan tasala ɗin asala. Eh shi ne dai bakin rawani shi ne asala ko kuma ka ce masa tasala ko kuma ka ce masa ɗan kura.
Da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu da wata kalmar da take ɓanta daga fada. Mu'azu Musa Ibrahim, Baba Suda.
To mai sauraro tammat bihamdillahi sai dai fakar ka manta za ka iya sauraron wannan shiri ka cokan ɗinsa a shafinmu na intanet mai laƙabin www.dalfmkano.com ko kuma ka saurari tashar baki ɗaya kai tsaye a wannan shafi har ma da shafinmu na Facebook. baki ɗaya kuma a madadin Abdulkadir Yusuf Gwarzo, Bahari Isa Ahmad Rabi'i Ja'yan har ma da Hassan Mamuda Ya'u, wanda yau su suka yi kiciniyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, har da taimakon ma'azu Musa Ibrahim tsohon ango, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi tsoron ɗinki, nake cewa mu yi hutun ƙarshen mako lafiya. Wassalamu alaikum.